من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استوتلوا من كتاب الله والأحبار بما استوتلوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ اعطني لنا بهذا المحضر والتعرفي بنظرة تأتي لنا بالظفر إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يقول به النبيون والذ- الذين أظلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار الأحبار المستوجبوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوا ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون آه الحمد لله muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala da ya raya mu ya nuna mana wannan rana ta yau ranar Lahadi 23 ko 23 ga watan Ramadan wanda ya yi daidai da wato hijira ta manzo Allah sun san dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da wato ashirin da hudu ga watan hudu shi ma dubu biyu da ashirin da biyu miladiya na yi wa annabi isa to a jiya mun ji su yahudawa sun kawo hukunci wajen manzon Allah akan wasu maɗaukaka da suka yi zina to su abin da yasa suka zo wajen manzon Allah da neman hukunci suna neman sauki ne suna neman sauki ne saboda a cikin attaura duk wanda ya zina ya taɓa yin aure to hukuncin shi a gefe shi ya mutu sau da haka da suka zo wajen manzon Allah sauki suke nema suna neman su samu sauki ne suna neman su samu sauƙi ne a kan wannan hukunci da ya da ya tsanantu shi kuma manzo Allah sallallahu da ya gaya musu cewa jefewa za a yi suka ci ya ce ta zo da sauran ta zo da ita Abdullahi bin Suriya ya karanta to Abdullahi bin Salam na wuri da aka zo wajen ayatul rajim sai ya tsallake sai ya sa hannun shi ya ya ya manna wajen sai Abdullahi bin Salam sai daga hannun shi sai karanta wajen shi to kaga Allah ya ce ba wai sun zo dan ba su sani ba a'a Allah ya ce wa kaifa yuhajjimu naka wa indahum at-taurat fiha hukum Allah thumma yatawallawna min ba'di zalika wa ma ulaika bil mu'minina yaya za su dauko hukunci su kawo ka alhali at-taurat tana hannunsu kuma cikin at-taurat akwai hukuncin Allah na jifa ga wanda ya zina thumma yatawallawna min ba'di zalika bayan haka sannan suka juya baya bayan manzon Allah ya yi masu wannan hukunci Allah ya ce wa ba ulaika bil mu'min waɗannan mutane ba masu imani bane ya Allah na zalla taurata Allah ya ce mun saukar da taura fi yahuda shirya ne a cikin wa nurun da haske bayanin lil ahkam nurun kenan bayanin lil ahkam da bayani ga hukunce hukunce ya kunji annabi huna wanda annaba suke hukunci da ita tun da bani isra'ila allazina aslamu wanda suka miƙa wuya suka musulunta suka miƙa wuya ga hukuncin Allah ai qalu lillahi tabaraka wa ta'ala al-anbiya dukkan annabawan da aka yi ba da Musa bayan Musa in bani Isra'ila cikin bani Isra'ila ma kana lahu kutubun wala shari'a ba su da wani littafi ko shari'a har yanzu annabi Isa tun daga tsakanin Musa da Isa babu wani wanda yake ka shekara dubu ne kawai to babu duk annabawan da suka zo wannan gafe babu wani annabi mai littafin kansa suna hukunci ne da wannan attaura ne sai dai isa ne da aka ba injila daga baya inda ma kullu nabi duk wani annabin an biya ibani isra'ila kada ya taba sako mai taura mai faɗa yana riko da attaura ne kullu nabiyin kowane annabi fi karni ya zamanin sa ya nasa yana shirye da mutane ne bi taura da attaura kama ya hadin kulama an gane annas kamar da malamai dan wato suke shirye da mutane al'ada yanzu ni shari'atu Muhammad da shari'a ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam da littafin Qur'ani tunda annabi ya wuce babu wani wanda ya zo da littafin kansa littafin annabi muke ta amfani da shi inda ga malami malamai suna shiryawa da shari'ar annabi Muhammad hali hada qala sallallahu alaihi wasallam don haka ne manzo Allah ya ce ulama'u ummati ka anbiya ibani Isra'il malaman al'umma na wato suna daidai da annabawa na banu isra'ila ana nabiyu na ba da musa annaba sun kasance bayan musa ya kuma da bi taura suna hukunci da attaura allazina aslamu waɗanda suka miƙa wuya eh ai in da suka jawo zuwa ga Allah lillazina hadu ga wanda suka yahudanci warrabani da malamai daga cikin su wal ahbar da fuqaha malaman fiqh sune ahbar kamar su jizu abinda wato ainihin istauda wanda suka ajiye istafazahum Allah iya wanda Allah ya kiyaye masu shi na littattafansu min kitabin ma daga littafin Allah wanda ke hannunsu Allahu ja'ala tawrata wadi'ata Allah ya aja taurata zama ajiya inda bani Isra'ila da bani Isra'ila wani hada don haka ne tabakkal suka tabbata min tarihin an gane wajen tattanza abubuwa watabdilin da jirkita abubuwa ba gayyaru wa baddalu suka canza suka wato ainihin wato rikirkita da ilafin ƙur'ani saɓanin ƙur'ani kaga a taura sun caccanza ta amma shi ƙur'ani ƙal Allah ce inna na hannu nazzalna zikira wa inna lahu lahazinu mu muka saukar da wannan alƙur'ani kuma mu muka lamunci kiyaye shi Allah tabaraka wa ta'ala takaffala bi hifdil qur'an Allah ya lamunci kiyaye alkur'ani min tarifin daga wani canzawa wata dilin ko kuma wato jirkitawa fa la yubaddal ila yawm al-qiyamah ba za a iya canza wato wannan alkur'ani ba har zuwa ranar tashin kiyama hatta annas sabiya har ma yaro karami idan samiya bin qari'in jalilin in yaji wani babban mai karatu yana karatu babban mutum yana karatu dan yaro karami in yaji bai daidai ba sai ya kama shi yaro karami ya ji bai daidai ba sai ya kawo ka dace a akwai akwai akwai akwai abin da ya faru yaro karami ya kaje ce abin akwai abin da ya faru to qur'ani ke da wannan karama din tarihi lil qur'ani sawaba gulo an gane eh wani cincin likitawa da alqur'ani an gane hada bi hibdillahi tabaraka wa ta'ala saboda kiyaye Allah Allah ya kiyaye shi babu yadda za a tabbatar canza wani abu shi yasa zamanin wani a nan najeriya aka yi zamanin wata gwamnati can zamanin da ne suka aiko da ƙur'anai daga ƙasar ko labarin ne ko da ƙasa ne aka ce an kawo ƙur'anai da yawa aka ce a raba wa musulman najeriya shi shugaba na wannan lokaci sai kira malamai ya ce ga littafai an kawo ƙur'ani ƙur'ani ne cewa a raba musulmai a ana nan shi wannan malami da kira ya zo da arabobi wani arama sai ya ɗauki ƙur'ani guda ɗaya sai haka haka wai haka irin hakan nan da ake yi da haka kawai sai sai ga inda Allah yake cewa wa wajen kai gairar islam dina bala yi kubal ko fil akhirati fil kafir sai suka cire gairu ne gairu ɗin da aka cire shi ƙur'ani ne ya zama ba ƙur'ani ba gairu ba gairu an cire gairu sai aka suka rubuta wa man yabtadi al-islama dina falan yuqbal duk mai neman addinin musulunci ya zama shine addini shi ba za a karba ba shi kuma Allah abin da yake nufi wa manyan kake gairar islam wanda ke neman wani addinin musulunci ya zama shine addinin farin sai suka shirya gairu suka ce wa manyan fajin islam arama ya ƙara duba wani ƙurani ya ga shi ma na gairu kuma ba kuskure ba ne haka haka ba da shi shi ya buɗe wani katam
shi ma sai ƙara buɗa ya bani duka dole ta ba da ba da ya kira kare wannan wannan ai kaji kaji abin da yawa anan da
wasu suna ganin za su iya rikita musulmai ne ba san littafin mu ba irin nasu ba
ai da ai mu duko daya duko daya in ka bari a qur'ani yaro karami zai kama ta ba da da akwai akwai magana
eh sai wurin da akwai magana da qur'ani kenan kitabul abidun a'tazal halqa kullum ya gaje da wani halitta baki da amma wa kammul hidin fil mahdi lajja amma wa lam wai da yawa mai tsaurin kai ya zurfafa yana so ya kwaikwayo qur'ani amma ina wane shi
alfara zai ce ayyuka ka kadibun yin kalami muwaddafi yanzu a kwaikwayo kadimi zancen Allah da dadde da zancen da aka haifa yanzu malam da'il ifka ya ce bari karya wa kalifin hakika ce zo ka lalace wato gaskiya tun shiga a shirye da wannan kalya ne kawai babu yadda za a yi kai gasa da zancen Allah wane mutum qur'ani
wa kanu alaihi shuhada sun zama shaida akan wannan annahu haq sun tabbatar cewa gaskiya ne to Allah ya ce ya rasulullah fala ta shawun nasa kar ka ji tsoron yahuda wannan sune annasu anan al-yahud wa shawni ka ji tsoro na fi kitabani a cikin boye gaskiya ne wala tashtaru ai tastamdidu bi ayati samanan qalila kar ku canzo wani dan kudi na duniya dan kada bi ayati da ayoyina min duniya ta hudu da wanda za ku riko shi ala kitabani a bisa boye gaskiya amma lam yakun bima anzalallahu wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba fa ulaika humul kafiruna waɗannan wato su ne kafirai eh man taraka hukumar la wanda ya bar hukuncin Allah wa akama bi gairi hukumin la ya hukunci da abinda ba hukuncin Allah ba eh wato fa ulaika humul kafiruna wannan su ne kafirai ya ba tushe ya kwance tushe Allah ya kiyaye wa zakaran nabiya wa zakaran nabiyu annabi sallallahu ya ambata ya ce hamsun fi hamsin in ji manzo Allah ya ce abu biyar sharaɗi biyar wato hamsin fi hamsin abu biyar sakamakonsa abu biyar abinda annabi yake nufi a nan ya ce ma na kala ƙaumun al'ahada mutane ba su warware alƙawari ba illa me sallada alaihim aduwahum ba ce Allah ya sallada musu mafi
idan kuka warware alƙawarin Allah to sai Allah ya ɗauko wani maki ya ɗora kanku kuna musulmi a ɗora kafiri kanku ya ta gasa ku saboda kun warware ne alƙawarin Allah ka ji da yake nan ko wa ma haka mu bi gairi ma anzalallah mutane ba su yanke hukunci da abinda ba Allah ya saukar da shi ba haka kawai haka kawai a sha menene ake cewa su sha shayi da ataya a ce a canza mu dokan ƙasa tsari shine constitution ko a bar tushe a kwance tushe ƙur'ani shi ne tushe ko don aka bar shi ko za a kwance tushe kwance tushe to to duk in aka haka aka saki hukuncin Allah aka kama wani abu da shi ake hukunci to illa fa shafihim al-bak face talauci ya watsu a duniya eh da an saki littafin Allah to talauci zai watsu a duniya kaji biyu kenan wala za'ar bihim al-fahisha al-fasha bata bayyana ba zina bata bayyana a duniya ba illa fa shafihi bil maut face mutuwa kawa
yawan zina shi ke kawo yawan mutuwa ana zina ko ina to mutuwa za ta za ta ta mutuwa wala dafiku nikiyala ba tauye ma'auni ba illa mun innabat face an hana su me wato tsire-tsire in an tauye wato an tauye me in an tauye mudu ana tauye mudu to Allah sai ya hana iri ya fito wa uizu bis sinin a rike su da shekaru na fari wala man zakat ba a hana zakka ba illa habasa anhum al qad face Allah ya rike ruwan sama to kaji hafsu da hafsu ke zai
to mu me yasa yanzu cikin waɗannan wane ne ba a yi na ce ciki wane ne ba a yi
na farko dai ba a yanke hukunci ba ko ina ake yanke hukunci da alkur'ani ba ka ji ɗaya kenan ko to abu na biyu shi yasa talauci ya yawa ko ehe sannan abu na biyu wato zina kowa ya sani yanzu yadda zina take a ƙasar nan ta zama ko ina ne kawai sannan tauye ma'aunai ba irin wanda ba a yi na kugiyar ne na mudun ne yanzu ka je kasuwa
za ka ga ma'auni in ya sana'a shi za a gashi da mudu guda biyu ka lura da kyau mudu guda biyu
in zai saya hannunka sai ya sa ƙato in kai ka zo ka saya wajen shi za ka saya sai sa ɗan ƙarami bai kai wancan ba allazi ne zak talu alan nasi yustafun wa idza kaluhum aw wazanuhum yufsirun
eh in su za a saya wajen su
eh sai su tauye amma da su saya wajen mutane sai su cika ma'auni Allah ce ala yazannu ulaika annahum mabusuna ba sai wannan aiki ba san cewa za a tada su ba ran tashin kiyama to ana yin wannan yanzu sannan zakan kowa ke ba da zakka yanzu
to shi yasa kuke ganin ruwa yadda ake ruwan sama ba irin da da ai an rage wala abu ɗaya ba ke kwatan mu saboda babban Allah Allah yana kallon mu ne saboda annabi mu mu annabi mu annabi rahama ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah da ya taba mu sai annabi ya damu shi yasa Allah bai taba mu ba a taɓa mu da yawa saboda annabinmu mu annabinmu annabin rahama ne albarka annabi muke ci muke zama lafiya in ba haka ba tuni da Allah ya daina ruwa a dan kaso eh tuni ma da duniya ta tashi to muna cin albarkacin annabi wa katamna
وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح الجسام ومن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقتلنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون آه الله سبحانه وتعالى يقول وكتبنا من وجبتا أي فرلنا عليهم mun wajabta masu wato yahudawa fiya a cikin littafinsu na attaura annan nafsa bin nafsi wato annan nafsa ita rai tubutal ana kashe ta bin nafsi in ta kashe rai idan ka talta idan ka talata idan rai ta kashe rai ita ma a kashe ta eh kuma a nan wurin wato bukafa ake bi da ran mace da na namiji duk ɗaya ne amma ka san a shari'ance an dawo mu'amala na shari'a za a ce abu na mace rabin na namiji amma ban da rai rai ba rabi eh in namiji ya kashe mace a kashe shi in mace ta kashe namiji a kashe ta so rai ba ya da rabi an gane ko nafsu kawai Allah ya ce ba nafsu na mace ba ko nafsu na namiji in namiji ya kashe mace a kashe in mace ta kashe namiji a kashe ta na'am
haka da in bawa ya kashe da a kashe shi amma in kuka ya kashe baya ba za a kashe shi ba sai dai a mai kuɗi a biya saboda dukiyar wani ne ya taba an fahimta ko yawwa annafsu bin nafs wal aina bil ain idaniya in ta tumbuke ido a tumbuke wato in mutum yana da ido ya cire idon wani shi ma a cire nashi wal anfa yajda bil anf wato a hanci ana tumbuke shi in ya cire hanci mutum yana da hanci ya cire hancin wani shi ma a cire nashi wal uzna tuqda bil uzn haka nan kunne a yanke shi an cire kunne mutum na da kunne cire kunne wani shi ma cire nashi wasinna tuqula hakori a tumbuke shi bi sinni in ya cire hakori wani da ke da hakori ya cire hakori wani shi ma cire nashi wal juruha amma ni yakuba qisas shi da qisas ramatayya yuqtasu biya in amkana amma hon zai kaman me kal yadi war rajuli an gane wazzakari wato kamar hannu ko kafa ko zakari wani hau zalika da makamancin wannan abinda zai yi inda kisasi zai yi a rama amma inda ba zai yi ba to sai dai a biya diya kan mutum ya fasa cikin mutum ga hanji ana gani to kar a ce shi ma ya fasana shi karshe ya je fasana shi ya ya mutu to kaga tazarce kenan ai an yi barna yawa to inda aka san cewa matalib ne mahalaka ne nan ba a yi ba a yi ba a yi kisasi a wurin wa ma la yumkinu al-qisas abinda kisasi ba zai yi ba fi fa fi hukuma sai a je wajen hukuma abinda zai gani sai a yi bi ishihad al-imam a wajen ishihadi na na shi sarki ko alƙali wa hadha al-hukmu wannan hukunci wayan wayan kutiba alaihim ko da yake an wajauta masu fa huwa muqarrarun fi shar'i mu ba tabbatacce ne a shari'a mu a shari'a mu ta alqur'ani mu ma haka yake kullama zakara kullama zakara alqur'an min hukumi taurat wal injil duk abinda alqur'ani ya ambata na hukuncin da ke cikin attaura da injila walan yabil walan yubayyana na nusahu ko hukumu lana in dai bai bayyana gare mu cewa an yi nusa ga wannan ayar ba to shi ma hukunci ne gare mu haza hukumun lana wannan hukunci ne gare mu faman tasaddaqa bihi bil qisasi ya amkana min nafsi wanda ya bada kanshi akan qisasi fa huwa kafaratullah ya zama kafara gare shi tasaddaqa bihi wai ma'ana ya kashe wani ne sai kawo kanshi ya sallama ya ce shi ne ya kashe ya yarda shi ne ya sallama ko to sai a kashe shi shi ke to an kashe shi huwa kafaratullah shi ke ya zama kafara wannan kisan da aka yi mai ya yi zama kafara na wancan kisan da yi shi ke an tashi daidai an fahimta yi shi ne faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratullah lima ta ga abin da ya zo ma na laifi min an gane wato man tasaddaqa bil qisashi wanda ya gaskantu wato ya miƙa kansa wajen qisashi ayil qatil yuslimu nafsahu wanda ya kisa sai mika kansa hatta yuqtal har aka kashe shi shi ma to fa huwa kafaratullah ya zama kafara gare shi aw man tasaddaqa bihi bil qisas ko kuma wanda ya mika kansa wato wajen qisasi an gane man wajaba lahu an yuqtal insan wanda ya wajaba gare shi wato ya kashe wato mutum ya qatala insanin fa afa anhu an gane wato shaka rangwame gare shi ta karruba ila Allah fa huwa kafaratun la shi ma ya zama kafara ko kuma shi an kashe mai dan uwa yana cikin auliya uddami yana neman jinin dan uwansa sai ya rangwame ya ce a a bada diya kar a kashe wannan to shi ma fa huwa kafaratun la eh min hazil aya a wannan aya uktalafa malikun wa shafi a nan wurin imam malik da malamin da almajirinsa shafi sun saba a nan ka san shi shafi almajirin imam malik hatta hanbal ma shi kuma hanbal an gane ko shi almajirin shafi ne abu hanifa shi ne dattijo a cikinsu abu hanifa ya wato shi abu hanifa ya girmi imam malik amma dai imam malik bai karatu hannunsa ba da in fatawa ta kai fatawa shi kanshi abu hanifa sai ya zo wajen maliku dole eh sai ya zo dai suna ce mai imamu darul hijira in ta sulke in hukunce sulke mashi sai ya zo da maliku amma shafi da ahmad bin hanbal duk almajiran maliku to a nan wurin sai suka samu sabani da shi da imam malik shafi a wajen a wajen haddoda
in aka ce malamai sun samu sabani fa rahama ne ga al'umma kar a dauka wai sabani ne na tashi hankali an gane ko don manzo Allah ya ce wato wato sabani sabanin al'umma na wato sabanin malamai rahama ne ga al'umma na in ji annabi abin da shi imam shafi ya ce imam shafi ya ce innal hududa zawajir wato duk inda aka yi haddi tsawa ne aka yi an yi tsawa ne wato idan mutum ya kashe mutum aka ce a kashe shi to shi aka kashe shi to saboda wanda bai taba kashe wani bai gani ya tsawatu saboda gobe kawai ne ce zai kashe wani kawai Allah ya bada wa'azi ne Allah ya bayar tsawa ne amma laifin na nan na kisa sai an je lahira da yadda Allah yi a wajen Imam Shafi'a ya ce laifin na nan ko an kashe wancan shi ba to laifin na nan amma an yi tsawa ne shine zawaciya wa qala malikun Imam Malik ce a innal hudud jawabir shi a wajensa hatta da wato tsara laihuka da suka wuce kama an yi kama a ce an karya an karya kashi sai aka tsara kashi ba ya warke kenan ba ba zai je daidai ba to zai yi daidai ko jawabir kenan tsarawa shi a wajen maliku idan mutum ya kashe mutum aka kashe shi kenan an tashi bai ko an je lahira wannan laihin da wanda wannan laihin ne ba za a kama shi da shi ba saboda ya kashe an kashe shi ai an gama shikenan ko kuma ya cire kunnen wani shi ma an cire nashi kunnen shi a shikenan ai a ya cire idan wani a shi ma an cire idan shi shikenan ai a wajen Imam Malik mazhabarsa yace shi a nashi jawabir amma Imam Shafi yace zawajir shi tsawa ne shi a wajen shi yace laifin yana nan to ai kaga dai mu muna tare da Maliku a nan eh ɗari bisa da kyau ɗari bisa eh jawabin an gane ko in ji imam malik shi ya ce tsarawa ne shi kuma wanda ya ce a imam shafi ya ce zawajin ƙali maliku inda hudu da jawabin tun da ya kawo hujja ma shi maliku amin an gane fa waje ba alai haddu wanda haddu ya waje ba gare shi fa sallama nafsahu sai ya je ya miƙa kanshi fa uqima alaihi alhaddu shi aka tsaida mai haddi fa huwa kafaratullah ya zama kafara wajen shi wal aya tadullu ala zalik ai aya ba abin da take nuni akan shi kenan ko fa huwa kafaratun la fa huwa kafaratun la to in ji ba mali ya ce wannan abin da aya ma take nuna wa kenan wa hadisul gamidiyya haka nan hadisin wannan mata da ake ce ma algamidiyya wata mata ce yau ratin zanat wata mata ce ta yi zina ba da isanin bayan da ta taɓa yin aure fa ta ilan nabi sai ta zo wajen manzo Allah fa qala lahu ta ce zanaitu ya rasulana na yi zina hakim alayya al-hadd ka tsaida min haji allazi aujaba Allahu alayhi wanda Allah ya wajabta gare ni amma dai wa ana hamilin min zina yanzu ina tare da ciki na zina amma ina so ka tsaida min haji dan zina ne ya rasulullah wa qala lahu rasul sai mun ba ce izhabi hatta talqi hamlaki tafi sai kin haji cikin ki sannan ki zo fa zahabat sai ta tafi wa wala'at ta je ta haihu wa tarbil waladi ta zo da da tarla'a tana bashi nono qalat sai ta ce ajib alayya alhad ya rasulullah ga ni na dawo na haihu a tsada min haddi allazi aujaba Allahu alayya wanda Allah ya wajabta gare ni qala la har rasul sai manzo Allah ƙara ce mata zabi tabi hatta tabdimi sai kin yaye yare kiki dawo ki je sai kin yaye shi ki dawo huwa nabiyur rahama annabiyur rahama kenan fa za ba ta tafi hatta fada mat fada matul walad ta yaye yara hatta an ailin ta sake dawowa wawa ya hamil humzan ya kulu har ma ta zo da yaron yana cin masa a bakinsa wato a dai ga alamar an yaye shi kenan bai kama nono ba yana cin masa ga masa a bakin yaron qalan lahu ta ce al-gulamu fadima ya rasulullahi wannan yaro fadima an yaye shi wa ha huwa ga yanan ma ya kulu yana cin abinci akim alayya ma aujaba Allahu alayya ya rasulullahi ka tsaida min abin da Allah ya wajabta gare ni fa amara rasul shehu zala ya umarni an yi zabudiya a tafi da ita ilal baki ya ce a kai ta baki'a can da kaburburan bayan Allah suke wayar kibuwa ya ce su jefe ta ta ta mutu sai ta mutu shi kenan da suka je da ita farabawa suka ta jifa ta bil da duwatsu falamman can da alai hal hijara da ta ji duwatsu sun yi tsanani a kan ta farat ce ta fara gudu za ta gudu falai kubiya suka je zuwa kama ta kuma warajabuwa suka jefe ta ta ma ta sai da ta mutu fa zakaru zalika da suka je zuwa ga manzon Allah ya rasulullah ga cewa abin da ya faru ba qala ahadu shi dai daga cikin su yace rajab al habib mun jefe
shaidiyan matan nan hadisa ta ce yace mu kuwa matan nan mun jefe ta ya rasulullah sai ta mutu qala rasul sai manzo Allah yace la taqul habisa kar ku ce kar ku ce mata mummunar mata ko shaigiyar mata an gane ko hiya dayyibatun wallahi manzo Allah yace tsarka ce domin inda taubata tuban da ta yanzu wannan tubar da ta ta kawo kanta aka tsaida mata haddi lawish taraka biya ahlul madina da mutanen madina za su yi tarayya da ita a wajen wato tuba an gane lada haratuhum jami'a da ta fi su tsarki baki daya yau tubar ta da mutanen madina ce wai mutanen madina suka saru da tubar wannan mata ita kadai yau na matan nan ya fi na mutanen madina duka in ji manzon Allah ba to ka gani to wannan shine fa huwa kafaratul la' fa huwa kafaratun la ko kaji abin da manzo Allah ya ce akan wannan mata ke na'am ah shine yace hada dallana ala anna al-hudud jawabir wannan yana nuna mana cewa hado da jawabir tsari ne ana tsara laihukan da suka wato kamar yadda yadda yace fa huwa kafaratun jawabir kenan tsarawa wa shafi amma imam shafi ya kula yana cewa al-hudud jawabir tsawa ne hukimal an gane an tsaye da su ne menene ya zaje da gairan kwai don aiba wani tsawa fakat an gane ko aiba wani tsawa amma wani zambo bakin zunubin yana nan kai ina shaddada fi hada ash-shabi imam shabi ya tsananta a wannan inji shaw yace imam shabi ya tsananta akan wannan magana amma ta saddaka bi fa huwa kafaratullah ai man makkana nafsahu wanda ya bada kanshi an gane ni iqamatul hajj aka tsaida mai haji fa zalika kafaratul lahu hada yadullu anna al-hudud wannan yana nuna cewa al-hudud jawabi amma lam yakun bima anzalallahu fa ulaika hum zalimun wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba sun zama cikin azzalimai sadaqallahu al-azim alhamdulillah kurakurai da muka cikin wannan karatu Allah shi yaji a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya zaman lafiya Allah ya kiyaye mai kiyaye imani mai kiyaye kasan mu ya kiyaye mutuncin mu iyayen mu malamin shanan mu Allah saka musu da alheri wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka mishi da alheri Allah ya biya bukatunsa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minati innahu kana ghaffara wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh